أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin tare da sharhin shi na al'allama sheikh muhammad bin salih al-utami rahimahullahu ta'ala yau muna sha shida ga watan bulka'ada hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam sha shida na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyar so sha shida ne nan a 24 ga watan biyar miladiya na da 2024 kayo muna cikin babi na babu husnul huluk babi na 73 mun tsaya a kan bayanin da malam hadisin da ya kawo hadisai na tun daga hadisin aisha radiyallahu anha hadisi na dari shida da ishirin da tara a wannan bugu har zuwa na hadisi na dari shida da talatin da daya hadisin jabir da abdullah iya da kyau mu sake bitar wannan hadisai domin malam ya yi sharhinsu daga baya قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود manzala sallallahu alaihi aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi na cewa innal mu'mina lalle mu'mini da yudiriku bi husni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im na riska da kyakkyawan halin lukan shi matsayi ko darajar mai azumi wanda yake wuni da azumi alqa'imi kuma wanda yake hana idan shi kwana iya bauta Allah madaukaki cikin dare wa an ummi umama abi umama al-bahili radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abu umama albahili wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabatul janna liman taraka almira'a liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasat aljannati liman taraka alkadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la aljannati liman hasuna khuluquhu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni shugaba ne mai lamani ne a cikin gida a aljanna gaba aljanna ga wanda ya bar jayayya ko da iya da gaskiya hakanan mai ba da garanti ne a cikin aljanna tsatsakin aljanna ga wanda ya bar ƙarya wayan kana maziha ko da dai iya da zolaya ne mun saba mu hada abu sai daga baya ka ce ai ni wargi ne nike ma wasa ne nike ba alhali ba gaskiya bane wannan baya da kyau wa bi baitin jagora ne ko mai bada lamani ne fi a'lal janna a can kokoluwa aljanna liman hasuna khuluqu ga wanda ya halin shi kyautata sunan mai kyawun hali hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud bi isnadin sahih qala za'imun bi ma'na ad-damin mai ba da lamani ko garanti وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ahabbikum ilayya wanda yayi soyuwa ya zuwa gare ni daga cikin ku wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah wanda yayi kusa da ni mazamni ranar qiyama ahasinakum akhlaqa wanda yayi ku kyawun hali wa inna abghadakum ilayya mafi kyamata kyamata ga gare ku wa ba'adakum minni yawmal qiyama wanda yi nisa da ni daga cikin ku ranar qiyama ana nihin wurin zama asarsaruna masu yawan dimi almutashaddiquna wanda suke huce goda da iri a magana almutafai almutafaihikuna wanda suke girman kai قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون sabai suka ce mazala sallallahu alaihi wasallama mun rige mun san ma'anan menene sarsaruna da mutashaddiqu famal mutahayfiqun famal mutafayhiquna qala al mutakabbirun su ne wannan mutafayhiquna kin nan yace su ne masu girman kai rawahu tirmidhi wa qala hasan sahih hasan imamu turmizi ya rawaito wannan hadisi ya ce kuma hadisi ne mai kyau asarsaruna asarsaru huwa kathirul kalami takallufan mai yawan magana wanda yake kirkiro magana sai yayi magana ya kirkiro wal mutashaddiqu al mutatawilu ala nasi bi kalami wanda yake girman kai ya huce gona da yi da maganar shi wa yatakallamu bi mil'ifi in zai magana sai ya cika baki tafasuhan iya so ya gwada shi mai iya magana ne wa ta'ziban li kalamihi da girman maganar shi wa mutafaihiku asluhu min al-fahqi aslun wannan kalma daga fahqi ne wa huwa al-imtila shine cika wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam alau shine wanda yake cika bakin shi da magana wa yatawassa'u fihi yalwata magana wa yuzribu bihi kathiran kuma ya ba yake kawo abun mamaki da lafuza takathuran wartifa'an saboda ya yawaita magana shi kuma ya daukaka ya daukakar da magana shi wa izhara lil fadilati ala ghairi ya so da magda iya fadin shi ya gwada yahi kowa ko yahi wani wa rawa tirmidhi an abdullah ibn al-mubarak رحمه الله في تفسير حسن الخلق امام الترمذي ya rawaito daga Abdullah dan Mubarak wanda da Allah ta kara tabbata gare shi a cikin tafsirin husn al-khuluq kikawan hali qala wa talaqatul wajhi shine sakin huska wa badal ma'ruf da kyauta wa kafful adha wa kafful adha da kame cutarwa ga mutane anan muka tsaya sati da ya gabata mala yace a sharh هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديثا أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق مالا وندي والله لتاهم وانا يا أنبت حدثي ما سيوا أتكم بيان ككاوان حالي وأن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا يا بيان كان cewa mafi kusantan mutane ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama su ne wanda mutumin da ya yi kowa kyawun hali ko mutanen da suka yi kowa kyawun hali fa kullama kunta ahsana khuluqan kunta aqrab ila Allah wa rasulihi min ghayrika duk lokacin da ka kasance mai kyawun hali ne ka yi mutanen kyawun hali to kai kai kusanta ya zuwa ga Allah da manzo ranar kiyama kuma bayan wa abada nas manzilatan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arqarqaruna wanda suka yi nisa daga cikin mutane daga matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to masu yawan dimi wal mutashaddiquna masu wuce gona da iri a cikin maganarsu wal mutafaihiquna da wanda suke da girman kai قال أرثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس sune wanda suke yawaita magana kuma su mamaye mazamnin mutane da maganarsu ba wanda ake ji sai su kawai fai da jalasa fil majlis akhadha al kalama an ghairi da ya zanna wurin zama kawai sai ya kwace magana shi kawai ake ji wa sara ka allam yakun fil majlis illa huwa sai kaga ya kasance kamar a wannan mazauni babu kowa sai shi saboda yawan magana shi ya takallamu wala yad'u ghayrahu ya takallamu zai ta magana baya barin wani yayi hira kuma ana samun irin wannan mutane a mazauni wa hadha la shakka annahu naw'un min al-kibriya malai ce wannan kuma babu shakku cewa wani nau'i ne na girman kai walakin law faradna anna ahla al-majlis ahla al-majlis فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة أعطنا موعظة فتكلم فلا حرج إنما في الكلام العادي ما ليس مثالي متوكي مثالي da dai a ce mutanen mazamni wani majalisi suka miƙa mai magana suka ce ka mana nasiha ko ka mana wa'azi to babu laihi wannan ya tsaya ya dage musu wa'azi a saurare shi babu laihi da wannan inda ke da laihi a magana kawai haka nan ba ta umarninsu ba kaunuka tamlikul majlisa wala tada'u ahadan yatakallam hatta inna ba'd an-nasi yuhibbu an yatakallam lakin la yastati an yatakallam malai ce kasancewarka ka mallake wurin zama mazamni baka barin kowa yayi magana sai kai ha'aru a wani lokacin da mutum iya so ya yi magana ba zai magana ba saboda kama mai wurin da zira ya sha min mukafa'ati hazar rajul iya tsoron in ya fara magana ma wannan mutum zai yanke mai magana ne allazi malakal majlis bi kalami kadhalika aidan al mutashaddiqu haka mala yace wanda suke da huce guna da al mutashaddiqu huwa allazi yamla'u shafaqaihi shubaqaihi afwa shi ne wanda yake cika bakin shi gehen bakin shi da magana ta jiru ya takallam wa ka'annahu afsahul arabi takabburan wa tajabburan zaka ji iya mai iya yawan magana kai kace yayi kowanne larabawa iya magana misali mu mu ce kai kace yayi kowanne bahaushe iya magana ba dan komai ba saboda girman kai da jiji da kai wa min zalika man yatakallam bil lughati al arabiyya amama al 'amma na daga misalin wannan wanda zai zo ya iske mutanen da ba su iya larabci bai yi kamsu larabci babu ma'ana fa inna al'amata la ya'rifuna al-lughata al-arabiyya wanda ba su da ilimi ba san ba halshe na larabci ka zo kana musu larabci ko kuma ka zo kana musu turanci ba san turanci ba ko kana musu ingilishi ba ba san ingilishi ba law takallamta bainahum bil lughati al-arabiyya لعبد ذلك من باب التشدق في كلام في الكلام وتنطع da dai a ce za ka zo ka rika musu magana da larabci ko da halshen da ba sani ba to wannan zai shiga babi na at-tashadduq fil kalam huce gona da iri a magana wa tanattu da huce gona da iri amma idan kunta tudarrisu li talabat fa yanbaghi an tatakallama bil lughati al-arabiyya li ajli أن يتمرنوا أو تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها ما ليش باب له مثال إما لمن شيء كان كرم تبدأ دالبي باب له كي كمس مغانا دا هلش نلاربتي domin ka sabantar da su su saba da furici da ita da magana da ita amma al'amma amma garin mutane mutane la yarfuna fala yambagi an tatakallama bainahum bil lughati al arabiyya kamar da mutanen da su iya larabci ba to bai dace ba ka zo kai ka musu larabci ko kai ka musu wani halshe wanda ba za su fahimce shi ba bal takallam ma'ahum bi lughati allati yarifuna za ka yi musu magana da halshen da suka sani ne wala taghrub fil kalimat kuma hallau in za ka yi magana kada ka yi ka kawo manya-manyan kalmomi wanda ba za su fahimce shi ba sai da wahala in za ka yi magana shi yasa na daga cikin nau'i na fasaha to ka yi magana da abin da mutane suke fahimta man ka kawo musu wani lafazin da ba su sani ba ba za a fahimce ka ba yani Allah ta'ati bi kalimatin gharibatin tushkilu alaihim kada ka zo da wata kalma ba kuwa wadda ba su sani ba wadda za ta ta sa musu matsala a cikin fahimta فإن ذلك من التشدد في الكلام أما المتفيحقون فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبرين يتي متفيحقون كنا مزالة صلى الله عليه وسلم يا كمن تدسوا دما سجل من كيني المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيحق mutumin da yake wa mutane girman kai wai da kama yamshi ka annahu yamshi ala warafin min takabburihi wa ghatrasatihi in ya tashi iya tahiya kai ka ce iya tahiya kan kuɗi ko kan takardu saboda girman kai shi da jiji da kai shi fa inna hada la shakka khuluqun zamim mala yace wannan babu shakku kan cewa hali ne abin zargi mummuna hali ne wa yajibu ala al-insani an yahdhar min wajibi ne mutum yayi takatsantsa yayi nisa da irin wannan tabi'a yana al-insana basharun domin mutum dai mutum ne fa yanbaghi an ya'rifa qadra nafsi wajibi ne mutum ya san matsayin shi ba kowa bane kai in mulki ne Allah ya ba wanda ya hika zama mulki cikin mulki mai girma in malami ne kai akwai wanda suka hika ilimi in karhi ne akwai wanda suka hika karhi in matsayi ne akwai wanda suka hika matsayi to na menene za ka yi girman kai kawo mutane girman kai قال حتى لو أنعم الله عليه بمال أو أنعم الله عليه بعلم أو أنعم الله عليه بجاه كودا دي ما الله مدوككي ياوا متون غاتا da ni'ima da wata dukiya ko ya mishi ni'ima da wani ilimi ko ya mishi ni'ima da wani matsayi baka da haƙƙin da zaka wa mutane girman kai yambage an ya tawaza ya kamata mutum duk da wannan nema da Allah madaukake mushi ya kaskantar da kai wa tawadu wa haula alladhina an'ama Allahu alaihim bil mali wal ilmi wal jahi afdal min tawadu'i ghairihi wa anda Allah madaukake ne musu ni'ima ko da dukiya ko da ilimi ko da wani matsayi ko mulki idan suka kaskantar da kansu sun yi falala da matsayi ga wanda ba su ba ga wanda Allah madaukaki bai musu wannan ni'ima ba mun gane ko duk mutumin da kaga Allah madaukaki ya bashi ilimi ko ya bashi mulki ko ya bashi dukiya kaga shi ya kaskantar da kai wannan ka kyautata mai zato domin abubuwa ne guda uku wanda suke rudar da mutum mulki mutum iya ji iya kamawa ya karya inda babu kaba kuma ba yanda za a yi in ka same shi ya da kaskantar da kai da girman kai to wannan kaskantar da kai to wannan tabbat akwai nau'i na alkhairi tare da shi haka mai mulki haka mai dukiya haka mai ilimi tun iya da dukiya iya ganin cewa shi ma wani basarake ne wani iya da wani matsayi babba in ka gan shi ya kaskantar da kai to wannan alama ce ta alkhairi haka ilimi na'am قال يا هي سيهس الخير ممن لا يكون كذلك وان ده باس ده matsayi. ولهذا جاء في الحديث دليل هكذا أتكلم حديثي من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عائل مستقبل na daga cikin mutanen da Allah madaukaki ba zai musu magana ba ranar kiyama ba zai kalle su ba kuma ba zai tsarkakar da su bai kankare musu zunubansu talaka mai girman kai ga talauci kuma ga girman kai na mine ne za ka yi girman kai bayan ga talauci babu sababin da za ka yi girman kai inda kana da dukiya ko wani mulki ko wani ilimi shi ma bai dace ba in kayi a ce ga sababin to amma ba ka da komi kuma ka yi girman kai na mi da yana al'a'ila la da'iyar istikbari shi ya sa mala ya ce domin talaka ba da wani abin da zai sa shi ya yi wannan girman kai wal'a'ilu huwa al-faqir malai sha'a'il kina ana nihin talaka fa haula alladhina manna Allahu alaihim bil ilmi wal mali wal jah kullama tawada'u saru afdal mimman min mimman tawada'a min ghayrihim alladhina lam yamunna Allah alaihim bidhalik malai ci wa annawa da Allah madaukaki ya ba su ni'imomi idan suka kaskantar da kansu sai su kasance su ne mafi matsayi da falala ga wanda suka yi tawadu wanda Allah maɗaukaki bai ba su wannan matsayin ba bayan bage da kulli mana atahu Allah ni'matan an yazza da shukran lillah ya kamata ga dukkan wanda Allah maɗaukaki mai kyautar wata ni'ima to ya dada godiya ga Allah maɗaukaki wa tawadu'an lil khalq yayi kaskantar da kanshi ga Allah madaukaki wa tawadu'an lil khalqi haka ne yawa mutane tawadu وفقني الله والمسلمين لأحاسن الأخلاق والأعمال ما لي الدعاء yace Allah madaukake ya datar da ni da ni da sauran musulmi da kyawawan halulluka da kyawawan ayyuka wa jannibna wal muslimina sayyi'il akhlaq sayyi'atil akhlaq kuma Allah madaukake ka nisatar da mu ka kare mu da mu da musulmi daga munanan halulluka wal a'mal da munanan ayyuka innahu jawadun karim domin Allah madaukake mai yawan kyauta ne mai karamci ne akan bayan shi akan wannan gaba ce malam ya tsaya kuma sai mu tsaya akan nan mu shiga sabon babi insha Allah sati mai zuwa babi na 74 babu hilmi wal anati wal rifqi insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk